بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau sha biyar ga watan jima'a da tsani shekara ta ɗin da bakwai wanda ya daidai da shida shida ga watan disamba dubu da shida biyar miladiya askari wanda ce fasulun fasali almunfarido bi salatin wanda ya je ya kaɗe ta da wata sallah يندب إلى الإعادة مستحب لزي ميمت ولا سلم في جماعة أهال جمعي إذا يسام جمعي يسام جمعي يجي يتأتين أهال جمعي wannan su haka malikiya suke fada sabanin shafi'iya su shafi'iya suna cewa misali idan mutum ya je sami wata jami'i alhali ya yi sallar shi daya shi su malikiya kenan ya sallar shi daya a gida misali ko ya yi sallah a wani waje malkiya su ne suke cewa wanda ya sallah shi daya ya je ya samu wasu suna yin jami'i din sadi ya zamanin ayi isha da ya fice gaba isha ba an yi katuki a shi kawai sai ya sallah sa sai ya bi su wannan mustahabbi ne yin dabu shine mustahabbi ne su shafi'iyya su kuma suna cewa a da su da hanabila suke cewa ai ko da ma misali ya tafi ya ji yayi jami'in amma da ya yi jami'in sai zama inda ya su kaɗan ne ko ba masallaci ne ba watakila sai dai sai sa masallaci rakibi kuma mutane sun fi kamala watakila sun fi kamala a wajen masu takawa addini tsammanin sa wa wahimul halin sun fi takawa ba wai ya shiga zuciyarsu bane amma masallacin misali da aka yi a kasuwa ko inda ake hada-hada ko plaza kusan wannan shine sharrul biqa'i waje wanda ya fi wani sharri saboda haka a nan baka rasa wani ya ɗan yi mawa wani karya ya wuce alkawari bai cika ba waye kaza ya kaza ya kaza to wannan kaga za ta zama ta da za ta affect sallah na da sallah da to da yazo sai ya samu wasu sun sun wannan ga su na irin wannan masashin namu na anguwa kaga ba mutane na anguwa suke shigowa to sai sake mamta abin sa'i musahabbi ne su a wajen shafi'iya a wajen hanabila amma wajen malikiya tun da ita jami'i kan a sake mamta ta tunda jami'i da jami'i ne wannan sai dai malikiya muna halatta cewa in yayi ne da yaro karami yaro karami da bai balaga ba yayi da yaro karami bai balaga ba amma ba da mace ba ba da mace ba ba wai mace ba in yayi da mace matarsa misali a wani mu a wajen malikiya ba zai mai ta ba saboda jami'i da jami'i ita ma aqila ce sannan kuma muftarida ce tana yin faralinta ne tana yin faralinta ne kuma mukallafa ce ita ma kallafa mata sabanin shi yaro ko da mumayyiz ne amma ghaiba aqil ba kuma mukallaf bane ba kuma shi abin da ke nafila yake sai kace cewa sai aje an maimaita kun fahimci bambancin hanabila da shafi'iyya eh za bari mu gama sai mu magana akan tarjishi wanne ne yafi um haka zalika a wajen malikiya wanda ya sami sallah wanda bai samu jami'in ba amma ya samu halartar jami'i da gane da ya zo sai samu limami yana tahiya to da ya zo kawai ya juya sai ga wasu nasu sassa da jami su wajen malikiya duka wannan malaman na malikiya na baya baya sun yi takalijin maganar malim da ya faɗa a mudawwana wajen cewa a to shi ma bil aula wa bil ahra su ma wannan ya yanke kawai zai buwan cin jami saboda in yi sallah zai sallah shi daya bai samu ladan jami ba ya samu ladan halartar jami ne kawai kusan akwai akwai ajal hubur akwai kuma shi shi wannan jami'in da ya samu wala sai sai to yanke je ya Allah da wace sau kawai samu falalin da yake sai samu na jami'i sai ce ya illa al-maghrib sai dai magariba me yasa suke cewa magariba ka amma ta malik yana da wata magana dai a mudawwana yana cewa sai li'annaha wutrun nahar saboda ita hikiman da yasa shari'a da aka fahimta yasa shari'a ta halatta ta sanya magariba raka uku saboda wuturi ne na na rana kaga misali idan kai hudu in kai biyu kai hudu kai hudu nawa kenan eh goma to idan kai wannan kai uku ya zama nawa kenan to kaga ya zama wuturi kenan kaga autara laka salataka jami'a salawataka yace to wannan wutrun nahar ne haka ce li'annaha wutrun nahar haka ya fada cikin mudawwana ga nan malam ya kawo da shi anan yace آه قال مالك تعاد جميع الصلوات الى المغرب لانها وتر النهار saboda ita wutri ne na wannan wannan menene a cikin usul za ku tuna galibi ire-iren waɗannan abubuwa kaga ba wai dalili ba kiyasi ne jali ba wanda duk suna kan kiyasun shaba kiyasun shaba akwai magana wannan malamai akan ingancinsa da yawa dai a Qur'ani Ibn Qayyim a cikin a cikin wannan a'lamul muwaqqi'in yana cewa kusan duk inda kaga kiyasun shabahi a Qur'ani zaka ga wato wajen zargi aka zo da shi in ya sirka fa kada saraka akhul lahu min qabl me ya alakan shi annabi Yusuf da kuma dan wasa ya sata me ya alakan ba su da alaka ba su da alaka sai kasancewar sa kawai shi dan wasa ne to kuma haka dan uwa ba shi ke zama ya zama dabi'a su daya ba kaga wannan qiyasu shabai a wasa cewa ma naraka illa basharan mithlana to ce to me ya alaka tsakanin kawai dan mun zama duka mu tare da wurin dan adam dan adam haka ko ku ce ubangiji ba zai ba zai fifita wani akan wani ba kaga wannan kiyasu shabahi ne to amma dai magana mafi mafi inganci akwai akwai kiyasu shabahi din da wasu malamai ke amfani da shi kaga nan ma misali ne ai za ku ga da yawa za ka ga alqazi abdul haq ka ka tafansa talqin ma'una al-ishrab da sauransu suna magana akan akan saboda yayi kama da kaza fa shubiha zai kaza akwai wasu abubuwa za ga fuqawa suna kawo kasu shabida kamar imamu Usman bin Affan shi da an tambaye shi me yasa wajen naqul witr warware witrin nan me yace cewa yayi saboda ni na kamanta ta ne da raƙumi wanda ya ya faddare ma karagansa kaga wannan kiyasu shabihi ne ai kaga wasu daga cikin malamai za su yi suna amfani da shi amma dai galibi ana amfani da shi ne lokacin da aka rasa qiyasul qiyasul wannan me ake cewa qiyasul istidlal da kuma me farko ne qiyasul na farko qiyasul dilala eh banda shi na farkon wanda yafi wanda ake cewa bil aula saboda haka waɗannan kiyasu sun duka su ne ba za a tsallaka zuwa kasu shabi sai a rasa dalili saboda a rashin dalili ne ake samu wata yar munasaba kawai ake hada su an fahimta yanzu ka ga maganar ka ce kar ka maimaita kar a maimaita sallan farilla saboda kawai ta zama wuturi wannan ai kaga fahimta ce wannan fahimta ce wannan an kamanta ta ne da wuturi da sauransu saboda suna cewa idan kai uku ka zaki yin uku ya zama shirin kenan ko ta zama cika kuma to gwara ka miki a matsayin maranta waka zalika da isha yake cewa haka zalika wato isha ba'da al-wutri wanda aka yi ta bayan wutri wanda abu da ke magana shine wato kar a maimaita isha wanda yayi sallah shi daya ko yayi sallah tare da yaro karami sannan kuma yana gamawa sai wutri to kare maimaita wato anan kaga inda da ya gama isha bai wutri ba zai iya maimaitawa amma dan nan da ya gama yana yana yi sai yayi isha sai wutarinsa to ai matsala ce la wuta fi laila ko idalu akhir salatukum bil laili witran to kun fahimci shi yanda su su mali suka hada wannan wannan munasaba da wancan munasaba ta wutiri ta ta magariba tunda magariba wutiri ce ita ma ta ta yi ni isha da ya isha gashi da ya hada shi da wutiri shi ma kuma mazhabin su shine makaruhi ne mu sha da ya mata wutiri ya zaki maimaita ta a jami'i to kaga tunda an hana wannan cuta ma wacce an hana tunda ita ma wutar ce kawai munasaba ce da mushabaha suka kulla to amma dai babu wani ba wai na cinya ki da shi qati kan wannan ba ah yace waka zalika la isha ba'da al-wutr haka zalika wato kare mai ishan da yayi ta bayan wutri ita ma haka kuci yake kamar kucin magariba kare mai mai tata wannan fi adami al'ada kenan sai ku sa kwama a wurin ku sa kwama ba ka ta zai dame muku an abin na ko? A'a, kawai al-munfari bi salatin yundabu ila al-i'adati fi jama'atin ila al-maghrib wa kadhalika al-isha ba'da al-witr. Ya? Eh, kusa kuma wurin. Wannan magana tasisin magana ce za a ce yu'idu can gaba. Kafin yu'idin kusa kuma. Babu? Babu guda ku? Babu kwatauta? to ku yi su drakinta illa al-maghrib wa kadhalika al-isha ba'da al-witr in ya tashi zai in ya tashi zai maimaita sallar to yanzu zai ta sallar ne a matsayin ta farkon ya bata ni ta ka zama nafila a wajensa ko ko annabi ta zama nafila a wajensa ko ko duka zai zama a matsayin farali ta farali kawai ubangiji ya karba wanda yake ganin ya fi an samun kamala a ciki sai ke cewa yu'idu bi niyatil fardi in zai yi su a wajen malikiya ya yi wannan ta biyun ita ma da niyyar farali amma kai bata wancan ta biyu ta farko ko da akwal ne dai akwal ne suna da magana a guda biyu akalla ta mafi biyu maganan farko shine wato yayi ta niyyar farali da niyyar farali na yi magarba na ni daya na yi la'asar ina ni daya sai na zo na samu wasu suna yin la'asar ɗinsu to kawai in yi farali da farali amma sai in yi tafwidi tafwidi shine in fawwala wa ubangiji ya ubangiji ni dai gashi na yi farali guda biyu kusa akwai hadisin da ke hana farali guda biyu akwai hadisi to amma anan suka ce babu nufi ya yi wannan saboda ubangiji ya zama masa ɗaya ya zama farajin ɗaya ko ya zama lafiya a wajensa saboda shi bai sani ba hakika ne wanne ne ubangiji ya fi so a cikin salolin guda biyu sai tafi wasu kwace a'a ya mai da shi na farkon matsayin nafila ya mai da shi na farkon matsayin nafila na biyu ya zama faradi to to amma dai akwai hadisi hadisi da ya zo a babu hadisi da ke cikin sunan cewa maza Allah ta ya zina sallah sai ya juya sai ya ga wani wasu mutane guda biyu ana ce hal tafiya an kira za a yi sallah sai suka tafi suna sallah sai aka juya aka ga wasu mutane guda biyu su su sallah ba ce me ya hana ku ku yi sallah tare da mu sai suka ce ai su sai sallah su a cikin a can masaukin su sai wanda ya ce to ko da ku yi sallah a cikin masaukin ku ko ka ku zo ku ci da ana sallan jami to ku je ku sallan jami fa innaha lakum fa innaha lakum nafila za ta zama a wajen ku nafila da shi wannan hadisi ma akwai iskali shi kansa hadisi za ga akwai akwai iskali ta bangaren yanda ya zama cewa manzo Allah ya ce ta bin ta zama nafila a wajen su ba ta farkon ba sai dai in zamu yi mishi fasara mu ce abin da yake magana fa inda ta kuma nahila ai ziyaratu ala al-ajr kari ne akan lada to kaga sai ya zama daidai kenan amma a iskalin zahirin hadisin shine alabi ne zai zama nafila da amma kuma za mu iya fahimta cewa wataƙila su da suka yi tubi na sun sana suke fuskar sana su dami tare to kuma kaga wannan zai ƙara tabbatar da maganar cewa in aka jami ba sai an sake mai cewa wata jami'in ba a magana su malikiya da suke faɗa almuhim da akwai sabani a wannan magana ce mai tsawo amma dai magana mafi inganci idan mutum ya yi sallah daga baya zai zai ƙara ya zo ga suna yin wata sallah din magana shafi'iya da hanabila tana da ƙarfi cewa idan ya yi jam'i sai ya zo ga waɗanda suke za su sallan mutanen kirki ne fa waɗannan ba to shi kenan sai abin sa ko kuma a lokacin da ya sallan shi ɗaya sallan da ya yi shi ɗaya sai zai samu suna jam'i sai maimaita ko ko a sallan da ya lokacin da ya yi ya ɗan ya ɗan yi wasu ‘yan wasi a sallan ya yi sake sake to da ya zo sai ya gaga shi lokaci ya ba shi ma har zai iya yin sallan cikakkenta da kamalanta to wannan sai maimaita kuma ko ya bar shi a matsayin faralin ko dai in da bai da zama sunna ta farko zama sunna kawai in kuma in kuma da bai da shi ya ba ubangiji zabi to wanda duka yayi wannan babu da insha Allah ta'ala saboda idan ka ce yanzu zaka bata zaka bata zaka bata ta ta farkon ta biyun idan misali ka da ka fara ce wani abu ya dauke ka ba kai karsawa ba to kaga ai zai zama ka sami matsala kuma kenan duk da malamai da yawa suna cewa sallar da aka riga aka yi ta to ko da daga baya ka zo ka bata niyya din saboda ibada ce wacce take mai lokaci ibada mai lokaci bayan ka riga ka gama to ka kama kun kai gaba ba ka ji dama wai niyya ka ce ka bata niyyar ka sai dai ibada take da sadajiya a ko kuma abin da ke alakar imani imani wani abu ne sadaje kamar tsarki shi ma tsarki wani abu ne sadaje sai daga cikin malamai suna cewa yanzu misali da zai alula su sai ce shi yanzu ya bata wannan allon tasa suka ce to kaga wannan ta ɓaci saboda ai zai sallah a gaba sadaji ya ce sadaji abu ne tsarki amma ita sallah abu ne wanda ke in an riga gama an gama ta sai wata sallah sai wata jikko kuma suka ce to nan kaga dan ibdalu niyya la yu'athiru fi sihhati salah ibrahim bin ma din kenan ba wai lada ba dan lada wannan kaje kan je bata maka sa wannan kuma kaga shi ya jiyo saboda haka da wani wani abu zai bujiro masa a sallar ya zama ya fasa sallar ta biyu to haka bai bashi dama ta biyu ta farkon tana amfanin mutum suka ce ya tafi wurin kenan ya je ya fawwala mu ubangiji ubangiji ya kalla ya zaba ya maishe mishi ɗaya daga ciki na shi ɗaya daga ciki farilla to ina ganin ina fata an fahimci an fahimci an fahimci wannan wasu da wasu da kayan ashiya ne wanda wani lokaci a cikin hadisi ba za a same su ba galibi wannan a wajen fuka ne kawai ake ake samun su wace waye kurahu li ghairir ratibi makaruhi ne ga kuma akwai akwai wasu lokacin wayoyi da aka samu daga magabata galma da Anas bin Malik su Hudayfa da wasu lokacin magabata wajen sun taɓa maimaita jama'a jam'i da jam'i ba jami'in da suka yi mutane kalilan suka yi suka samu wasu mutane sace ratibi suka sake yin jami'i haka wannan idan mutum yayi babu babu laifi abinda dai wani lokaci nake ta dan nake nake ta dan aje kafa kuma ina ina dawowa na dawo da shi shine bayan na zo na sami tahiyar riban kuma sai na samu wasu na wasu sun kabbar sallah to kada in je in bi wancan wannan ina ina ta dan kokonto kan wannan saboda za ta iya zama wa'annan wanda suke sallan su kuma sun fi alcan ai ko yaya ubangiji idan in ka bar wani abu dan Allah sai ubangiji ya fanshi ya fanshe ka da wani abu ya zama mutane su bi ne waɗannan ko kuma ka ga wani ne ma wanda sallan ma wata ila bata dame shi ba ga shi ya shiga gaba shi kuma wannan babban liman ne haka da shi samu wani bangare na sujada na na tahiyar sa ka samu so wannan akwai nazari a ciki eh shi ne ai su malikiya suka yi tahrijin maganar malik din nan ina tsammanin tahrijin da suka yi suka ce shi kenan zai iya katsewa ya je ya bo an can masu jam'i saboda ai yanzu zai zama kamar yana sallar shi kenan to amma kuma mu a wajen mu ai yana da kuma ajrul qubul lada na halarta akwai wannan saboda ladan zuwa masallaci fa lada ne mai kashi kashi gaskiya balada ne wanda mutum da cewa bari ya yi a gida shi daya ko shi da wajen matarsa waya shi a jam'i jam'i ne a lada ne masu kashi kashi gaskiya akwai ladan tattaki akwai ladan halarta akwai ladan sallan akwai ladan kusa kuma wanda suke sallan ku da ku duka za a duba a gani niyoyin ku ya ga ya suke a ga su mutane masu wara'u ne masu shakawa ku ya suke suna da abin nan yanzu ba a daidai yake da sallan da za ga duk malamai ne masana Allah a wajen wanda aka yi da yan siyasa ne wanda su ta'addanci da bisu ba ai ba daidai suke ba ce wai kurahu da ghairin ratibi makaruhi ne ga wanda ba yake ba limami ratibi ba ya kamata jama'ati ba'dahu ya tsaye da wani jam'i ba'dahu bayan liman wanda yake ratibi la bil aksi amma ba akasi ba da misali mu za mu zo mu jami'a nan liman ya zo to liman yana da ba ya ce a ƙara kiran sallah a ƙara ce a ƙara zuwa a ƙara zuwa da ku zo za mu sallah kawai wannan wannan saboda safaran sa ce mulkin sa ne a wajen shi ne zai shimfida mulkin sa yadda yake bukata wannan an hana shi saboda khashatul iftiraq kar a samu sabani sosai galibi galibi kusan a da musamman limanci na da kwarjini in aka ce wai za a za a dinga barin mutane suna yin abin da suka gada ba dan shi limanci wani bangare na mulki galibi masu mulki su suke ayi da kai ka zo ka yi jam'i kabin liman ya fito to kaga zaka je ka jaba kanka a sabon sabani wataƙila ba a kashe ka dan wannan alama ne na cewa kana mushi tawaye to tabbas wai sa a kashe ka inda ai wasu daga cikin sa jami'i su ai sun yi wannan abubuwa lokacin suke mulki sun karkashe mutane a irin wannan sannan haka wani lokaci haka suke musu dole ma sai su jinkirta sallan juma'a in sallah za ta su a gida in gama sallah za ta sai su zo in ya zo in ya zo ya ta kwatancen sa da su da kudu ba har ana ne wasu da mutum ba da yawa suke harta cewa irin wannan ba laifi kai ta magana kudu ba kai ta surutun ka ai ba kudu ba yake ba kwatace kwatace kawai yake eh ba to to ai da ba juma'a ba kake ya je ya je ya jinkirta yana abin da ya gada ba ya za a dinka kawai rabu da shi wasu sun halaka hata wanda zai zo ya tarra da mu da mu fara surutu a kudu ba ai ta irin kudu ba da ba kai ba ya ka ta surutu amma dai wannan ina ganin an tsaurara dai shiru din dai ina dai hurma ce ta addini ai ya za ka iya ta da shi liman a maganar a jumhurin malamai malikiya shafi'iyya a hanaf akan cewa makaruhi ne idan liman ba limami ba ratibi ba limami ratibi ya yi riga ya sallah wanda wani kuma ya zo ya jami'i ya sake jami'i a masallacin sai dai kowa ya gida kuma mutum masallacin mu je mu tafiya su kun ga a shi a kwanan yanzu abin da muke gani a ƙasar nan ana yi ba shine abin da ke malkiya ba ya kamata a fahimci wannan wasu ma da da sunan su yan malikin da kashe kashe na ba masa wannan da sai muka suna wannan shi yasa za ka ga lokaci muna cewa duk masu hayaniyar su da malikin na ƙarya suke ba daga lokacin da ubangiji ya sa ya tashi daga bacci har zuwa lokacin da zai kwanta ƙarya yake ce misa abin da malikiya ba ba zai yi ba eh ahnaf shafi'iyya da malikiya kusan jumhurin malamai akan cewa ba a maimaita kusan duka ma kuma ruwaya ce daga Imam Ahmad shi kansa kaga su hudu kenan duka ruwaya ce daga Imam Ahmad wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ma shine ittifaqi yayin da ake ake tsara za a yi in akwai alfurqa ko ko ihtimalul furqa to wannan wajibi a tsaya kawai ka yi samu sabani saboda kiyaye al-itilaf wal ittifaq wannan wani abu ne da ke mutalabun fi shari'a ana bukatarsa to amma in babu wannan fitinar to akwai riwaya ce daga Imam Ahmad kuma shine zamu isa sun rawiya su Ibn al-Mundir da wasu daga cikin malamai cewa ya halatta a sake yin jam'i hujjar su shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin shi ma sunan mazalla wata rana an gama sallah ce ga wani ya zo zai sallah bai samu sallah ba sai man ya tasaddaqu ala hadha wani ne ma wannan mutumin sadaka sai Abubakar Siddiq a wasu ruwayoyi suka nuna Abubakar Siddiq ya tashi ya yi sallah tare da shi kaga anan to ya yi sallah bayan manzo Allah ko ya yi sallah bayan manzo Allah dan haka a suka ce wannan ya halal ne Hanabila da wasu daga cikin malamai Isa bin Rahuwiya Ibn al-Mundhir halal ne a sake yin jam'i bi na biyu bayan jam'in farko amma Shafi Albani ya ce wa duwa nan akwai hadisin da manzo ya dawo ya dawo daga waje da ya dawo daga daga waje ya samu shi sallah sai suka tafi gida Shafi Albani na cewa to duk wannan kun ga ba zai wannan la hadal hadith la yaqwa ala zalika alhadith kuma wannan fi ra'ayin jumhur suka ce to idan kuma misali in aka zo wani yayi juma'a idan yayi juma'a da mutane ne ba su wuce su dari ba sai gashi wani mutane dubu samu juma'a ba za ku za ku sake wata juma'a ne kun ji maganar su za ku sake wata juma'a sai dai kowa ya zarin sa saboda haka to tunda ba za a sake mai wata juma'a ba to dan me za ku lokaci a nan sa sake mai wata eh shi ta sutuma a busa shida kaga wannan ayi akwai akwai lalle zai safari kuwa da dai abubuwa da yawa da su su sauran jihur ce kawowa na dalili saboda haka dai to magana ce magana ta da fadi amma dai wannan magana ta ta Abubakar wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne wanda yake gaskiya a karara yake wannan cewa gashi manzo Allah ya halatta a iya yi da saudil haja saboda bukata a iya yi shi wata aiki na manzo Allah zace eh wa manzo Allah bai bai ce ni a yi ku zo mu jami ba saboda li'arif saboda wani abu da ya bujuro masa a lokacin saboda wata maslaha da a lokacin mu mu tsinkaye ta ba shi kuma wannan gashi shi kuma shi kuma nasi ne la tatarraqu ilahi ihtimal illa bi shaqqi al bi shaqqi al-anfus shi kuma wancan akwai ihtimali cewa ila arid ne wani abu ne bujuro ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza saboda haka amma bai tada wannan ko wannan ahwal amma dai kar mutum da shi zama sunna ni ma dai gaskiya na kan ki mun ga wato ana ta maimaita sallah a masallaci babu kai babu gindi wani lokaci wani lokaci akwai lokacin da ni in na zo na gama sa sallah ba kawai na tafi babu ba ba ko shi ne nake tsayawa haka kawai ta ta wani wani jami'a ba haka nan ba a ta jami'a ta jami'a ta jami'a amma in akwai bukata kuma babu laifi babu laifi saboda na masallaci ramin da misali wannan sai a zuwa karfe ɗaya wannan kuma shi biyu a wani alfurka ne wannan wani sabani ne baka san dacan dacan a saudiya haka ake yi an ake kaga an zo suna malikiya to kai tunda kai me kake yi malikiya to je kanka liman ku kai me kake halabila je kanka liman ku haka ake arba mutane kudu daga bayan jin kusan sarki faisal ne zai ya ce a alena wani a duk sabanin ne ba shi babu gari babu dalili kowa zo ya bi an wasu sallah a bakin addini ce balle a ce a wannan kasuwa ai ba ai ta limami na tibi kuna da shi kowanne da limamu su to an karfe daya akwai limamu su an karfe biya so m- eh, eh, an yi haka saboda kasi rigima kenan ko sannan kuma da la'asar ma ahalar suna na hidarwa su masu su Ta- tare da haɗewar lokaci shi ne sabani sharri ne wallahi dama wato malamai suna cewa duk inda kaga ana yin bid'a to to sabani ya kawo amma amma suna hada kai ta ita ce Allah ya kyauta amma ba akasi ba misali da zamu zo mu samu da zamu zo mu samu shi su su riga sun yi eh, shi misa- yanzu misali liman ya zo sai samu sai samu shi misali na ja sallah kai liman da ka zo sai gashi da ka zo ta to kai baka yadda ba za a zo a sake yin sallah to shi kenan da ba su yi ba kawai zai ya ja zuwa lafiya ya yi daidai ba abin da ya yi wala takararu hadi masjidin la ratiba lahu ko kuma mutum ya maimaita ya maimaita ya maimaita sallah din a masallacin da babu da babu wani limami ratibi shi wato shi ma wannan babu koyi a kansa ba komi wannan yana da alaka da labil aksi Ka- ka- kun fahimci maganar La- labil aksi da ya faɗa Ta- ta- wannan ta- takraro haka alaka da ita ne Eh, wato ba ba ba makaruhi bane mutum ya sake maimaitawa a mutum sake maimaita sallah wanda masallacin da babu ratibi kamar masallacin kasuwa da kake magana galibi masallacin kasuwa bai da rati- babu ratibi da kuma ni irin wannan da suka saba ni su yi sabanin ma ni ai duk sun sanar da kansu kowa ma zai sallata ba ba yanzu kowa na bin abin da yake so ne ba to ni ma haka sai in zo na san zuciya shi zana ma alahwa san zuciya ba ba su da bai da iyaka ba saboda yanzu misali yanzu kaga su sun shiga shi karfi da sun shiga shi karfi biyu ni kuma sai in zo na da nawa ce ni to ni bi da rabi nake yi sai sun gaba kaf san zuciya ba ta da dole a samu mun wani abu da zai zama shine guda ɗaya za ku za ku tsaya a samu maslaha saboda kuma ko da rayuwar ka kuke ai ba ku yarda ku ce wai kowa za a bi san zuciyarsa wani zai zo ce za- cikin da za a yi shi za a takura shi a nan sauran al'umma kuma sai su a cikin ya musu za zai abu tana shi amma haka shi yana da hankali zai tsaya shi ma ya sako ne saboda ya bar ayi mutane to haka ake tun a rayuwa muna yi muna yadda mu sako amma ba za mu yadda mu sako kan addini ba mala cewa mana adaraka ba'd as-salah wanda ya sami sashin sallah lam yaqum illa ba'da salami imamihi kare ya miƙe sai yayin da liman shi ya miƙe fa in qama qablahu idan ya miƙe gabaninsa kafin liman ya ce assalamu alaikum lam ya'tadi bima fa'ala kar ya kiddiga abin da ya aikata a matsayin sallah a matsayin wani abu Ka- kar ma ya kiddiga kawai ya kawai mulga ne kawai ya san da wannan abin da ya aikata yake wanda yi wa ada li yaquma ba'dahu sai ya koma ya koma ya zauna saboda ya ya zama miƙe wasa ya miƙe ne bayan bayan ya ce assalamu alaikum li yaqdi ma fatahu saboda daga baya ya je ya ya kabayin abin da ya kubuce masa ala sifati akan siffan abin da ya kubuce masa din kai ba wai wato kada ya kirga wannan abin da yayi na na na na farkon nan kada ya kirga ya riga a wanda zamu yi magana daukewa daukewa na magana ce wurin guda uku ga tana shehi zamu karanta ta a amma yanzu wannan ana maganar tashin li- tashin shi a sallama ta farko ko sallama ta biyu jumhurin suna cewa sallama ta farko wanda kuma wannan shine daidai yace assalamu alaikum zaka yi tashi ba fa cewa aka yi wai dole sai ka tashi sai- a zaka yi ka bari kaka gaggawa ya gama sallama ta tashi amma da zan tashi ba ya ce assalamu alaikum kam- wa rahmatullah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah na biyu sai in tashi to yayi wannan shine ra'ayin jumhur wasu a ce sai ya tsaya ya karasa amma jumhur saboda ai ruwayoyi sun zo zai kiskin na aliktifa bi taslimatin wahida za a iya wadatuwa da sallama daya sannan ka in ya tashi daga sallama daya wanda babu laifi to amma a maganar cewa da ya riga ya miƙe sannan ya ƙara dawowa kaga anan shi mai askari yana cewa lam ya'tadil ma fa'ala kar ya kirdiga kar ya la'akari ma da abin da ya aikata to sai shi mala ya huza anan ya kawo mana magana guda uku magana ce ta ko jallab ne a riga jallab abin da ke yau mana daraka ba zan salati wanda ya samu wata sashin sallah falan ma jalasa da imamu da tashahhud yayin da liman ya tsaya su tahiya wa banal ma'mumu qad qada salatahu sai liman sai mamu ya tsammani ya riga gama sallarsa فقام ليقضي ما فاته يتاشي دين يرام abin da ya kubuce masa thumma alima anna al-imama lam lam yusallim salatahu sai ya san cewa lalle liman ba bai riga ya sal ya ce assalamu alaikum ba fa innahu in raja'a ila al-imam in ya dawo zuwa wajen liman qabla salamihi kafin sa- ya sallama fala sahawa alaihi to ba zai yi babu wani sujada na rafkanwa da zai ai sujada sahawi ba babu wani sujada na rafkanwa ina nake ba wa in lam yarji idan bai dawo ba ilaihi zuwa wajen liman din hatta sallama al-imam har zuwa lokacin da liman yayi sallama fa innahu la ya'taddu bima qada bima qada qabla salami yace to ba zai kirga abin da ya aikata kafin sallama liman din ba wani tashi da zai kirga da shi ba wa yasanifu qada'ahu amma zai sai fara qada'in sallarsa daga farko ba da salami bayan sallama bayan sallami amma abin da ya fara ko da misali ya fara alhamdulillah rabbil alamin ya kusa kai ya kusa kai mai tai fataha ko ya gama fataha amma sai sai ji kawai liman ya ce assalamu alaikum to daga lokacin da dawo sabon sabo daga lokacin ya fara wannan fatahan da yayi ta zama ba ta babu ita shine maganar lam ya'tadi bima fa'ala abin da ya aikata gabanin wannan lokacin ba zai kinta ba an fahimci magana din amma sai ce wa yasjudu sujuda sahwi ba'da salami amma zai sujada sujadan ba'di bayan sallama fi kauli abdulhakam a maganar abdulhakam shi ya ce ai ba'adi wa qala ibn al-qasim amma dan abdurrahman dan qasim yake cewa qabla salama qabli zai wa qala al-mughira shi ba mughira ibn abdurrahman al-makhzumi talib malik ne yana cewa la sujudu alayhi ba yi da wata sujada zai wa bi yaqulu yace ni kuma ni ma wannan shine ra'ayina ban sani ba wannan ra'ayin jallab ne ya dauko daga jallab ne sai a ji a duba tafri'in sa ban duba ba wataƙila daga wajen lafiya da kuma kuma malam Yahuza da yana magana cewa shi ma ra'ayinsa kenan malam Yahuza Zaria yana cewa ra'ayinsa bihi a kulli ma shi da ra'ayina kun yanzu maza bi uku muke da shi ko yanzu misali abin da kuka sani na hadisin Abdullahi bin Buhaira da sauran hadisai da suka zo na Abu Hurairah da hadisin Abdullahi bin Mas'ud me ya kamata a yi tashi liman ne ya zo mamu ya tashi ya tashi yana tsammanin liman ya sallama kawai sai ya ga ashe ya fara fatihansa sai ga ashe liman fa bai yi sallama ba ya ce assalamu alaikum to kaga ta riga ya sallama abin da ƙara kowa ya zauna ba to sai aka ce lam ya'tad bima fa'ala qabla kada ki daga abin da ya fara wani fatiha ne kada ki daga ta kada ki daga to amma a wajen Abdul Hakam sai ke cewa zai sujada ba'adi dan kasibu zai sujada qabli shi kuma al-mughira yake cewa la hadha wa la hadha misali ko a wajen kowanne ne yake mukaddara da ƙari ya sallam ko da ƙari yayi ko rage yayi ai kabli shine rage ko da hadisin wane hadisin Abdullahi dan Mas'ud in ba kana son ka rike hadisan kawai hadisai ne dududu hadisin rage hadisin Abdullahi dan Mas'ud lokacin da ya tashi mazala ya tashi bai sujada bai sujada ba da yazo suka jira zai sallama bai sallama ba sai ya sira kabli kun ga wannan in ka rike wannan to ka rike wannan kawai ƙari ragi ne wannan sai hadisin a zule dai na Abu Huraira manzo Allah ya sallami a biyu sai daga baya ka ga mishi wa fa kai kaza kai kaza kai kaza yanzu ƙara yin biyu to haka biyu na sun cika to wannan maganganun da yayi da sallama da ya ƙari sai ba ji kaga duk ƙari yanzu ba a ji kamar Malik ke shi cewa ka ka samu guda biyu sai hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da haka wanda yake magana duk wanda ya kokonto wanda Malik baya faɗan baya aiki da hadisin wanda ya kokonto amma sai ya rinjayar ya rinjayar to zai yi ba'adi eh ya zama ya yi kokonto amma ya cewa shi dai kamar ka ta mi take kuta uku shi a shi ya kawo kamar ta hudu ne kawai ya sallame a ta hudu amma ya yi ba'adi wannan shine a shakku ma'a tarjih ko kuma kokonto wanda yake musawwi tsarfai bai rinjayar ba sai je hadisin Abdullahi bin Abu Sa'id al-Khudri wanda shine maliki ke fada cewa bana al mutayaqqan guda hudu kenan hadisi Abdullahi bin Muhammad shi kuma wanne da yace ya aka ce shi eh ina ina ina ina ina bani to za ku je karfe 8 8 to shi kenan 8 ta yi sai ku tashi ina jin in muka zo kan gaba sai ku shi hadisan su ne za ku rika rikewa in ba a rike ba za ku ga saboda suru zahu na da wahala sabani kuma da yawa ya to gashi hadisi abdullahi bin buhaina eh oje na'am shine hadisin da ya tashi a raka guda biyu bai zauna ba abdullahi bin buhaina saboda ka hadisan ne dai za ku je ku rike ku rike su to yanzu a wannan ayan hadisin da muka faɗa tashin da yayi kari yayi gashi yayi tahiya ya yi fatiha ma wata ko ya fara yin fatiha to kaga magana mai cewa zai yi ba'adi ta da fuska shi kuma mai cewa zai kabli shi me fuskansa shi dan kasim ba ne na rasa menene yasa ya faɗi wannan magana tashi dan ba dan zahirul ala zahirul madhhab mazhab na malikiya ai shi ai shine wani ƙari ne saboda in aga shi ya rama sannan su yanda take sai dai in zai faɗa cewa wannan tashin da yayi kamar tawaya ce amma tawaya ce wanda daga baya da aka ƙara wancan din ta zo ta haɗe sallar ta cika kuma wannan ya zama ƙari kuma kenan kamar da lokacin misali ya tawaye sallar sa a biyu ai tawaya ce farkon al'amari amma da yazo ya haɗe ta sai wannan ta zama ƙari kuma to kaga shi ne abin da ya kamata amma ban san me tarihin da shi dan asmi ke ba shi wa mukhira na cewa la haza wa la haza wanda yana saboda saboda sahawul ma'mum yahmiluhu al-imam to amma shi wani ai imam nasa shi shi bai abin nan ba to amma ai yana mushi amfani tun da gashi ba sai sake mutu kabar harama ba kaga shi bin liman ya musu amfani ke saboda haka maganar dai ya ma'adin kamar al'ahawar shi ne al'ahawar amma ni idan ya ƙi ma zarar kwanon ba zan ce mata da ni ba saboda saboda liman zai iya ɗauki mashi wannan wannan karamin abu insha Allah shi masu cewa ba sai an abu na bayani ya fi saboda ai ko ba komi albarkacin man liman ai kaga bai kare kamar harma ba na'am wa tudraku salatu bi rak'a yace ana ana wato riskan sallah ce bi rak'atin da ruku'i la biduni ha ba da abin da yake kasa da ruku'i ba ba ba samun wannan raka'a da da wannan da karancin rukuyi ko raka'a nan ya zama yana maganar cikakken raka'a cikakken raka'a shine mutum ya zama ya samu cikakken raka'a da zan da rukunta da abin da ta amma al'azhar yana magana da rukuyi anan gashin da ya faɗa cewa yani ina da raka'a qa'iman yukabbiru a gashi nan wa tudraku salatu baraka la bi walakin yabni ala ihram yani man adraka min salati al-imam ma dun raka'atin lam yudrik shay'an min salati imamihi lakinnahu yabni ala ihram da da ruku'in nan yake magana shine mafi karanci mafi kamala shine a ce ya samu da tsayuwanta da ruku'inta da dagowanta da sujjarta kaga ya samu mafi mafi kamalar raka'at kenan so da wannan ne ake samu ake samun sallah la biduni ha ma ba abin da yake da karancin raka'a ba lakinnahu yabni ala ihrami sai dai kabaran harama da yayi tare da limamin sa da ya samu da bai samu raka'a tare da shi ba zai ji akan wannan kabar haramin nasa ba zai sace maimaita kabar harama ba fa ina darakahu idan ya sami ya sami shi raki'an yana mai halar ruku'i aw sajida ko yana mai halar sujada kabbara lil ihrami kabbara ya kabbara harama thumma lil hawi sana kuma ya kabbara na durkusa zuwa ruku'i ko sujada wa qa'iman amma idan a tsaye ne ya same shi lil ihrami faqat kawai tunda ba kabbara ɗaya zai a wurin ya kabbara harama ita kadai wannan magana da suka ya fada ita ce magana da tafi inganci da nace magana da tafi inganci a babu cewa wato in ya in a halin ruku'i ne ko sujada to kabara biyu zai kabaran harama da kuma kabarar kabaran al-intiqal na cirata in kuma wato a tsaye sami shi zai kabara ne guda daya wasu daga cikin malamai kadiriyan an samu sun sun faɗi akasin wannan suka ce kawai ce Allahu akbar ta tafi tafi abin sa amma magana ce wanda take marjuhi ya zaifi shi kuma raka'a kamar yadda kuka sani hadisin abubakar da sauransu sun nuna cewa ana samun raka'a ne da da rukui mun kan hadisi na abu huraira da waninsa muwatsa da sauransu cewa mana adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah duk da hadisi ya zo da mar adraka sajda to amma dai magana mafi inganci raka'a rukui ake magana dan sajda an faɗi saboda ana magana rukui da sujada inda zai samu rukui da samu sujada ita ma na'am na ya akwai wanda suka saba amma magana ce marjuhiya magana ce marjuhiya na yace wayan da sabon ɗaliban ba za mu tabbatar da inda yau
Eh, inda sun ji asafi bari mu ji
wannan ke sai lallai sai mutum ya samu
a raka'ar ne ko eh eh ruku'i ne ya sabi ta kuma ruku'in kaga hadisin hadisin Khalid ibn Rafi da muka fada kara hatta ta kuma inna raki'an in ka je zaka liman na ruku'i sai baka ka fada za a ruku'in ba da zaka zo kai haka zaka ruku'in kawai ka ji ce Allahu akbar ta so kaga ba ka samu ba saboda kai baka samu tumanina ba aqallu qadarin tumanina shine ya zama ka baka dama kai zikiri kuɗe ne kan ka an samu wani abu amma wanda ka kawai da wai da zaran ya haka wai shi ya kamar ka da zaran ya haka ne kuma ka sha kabu ai kaga baka kamar ka ba baka nutsu ba liman ya riga ya dago fa kai kun ya tare shi yana dagowa kai kuma kana kana dunkusawa ana kaga baka samu ba wanda ya kamata a kula kwarai daga cikin wannan akwai wasu yan sabani da ake da shi akan akan shi wannan samun zaka din amma dai sabanin duka magana mafi inganci in kullu abubakar da ya zo ai ai me yasa ya yi ruku'i tun da ka shigo sau saboda yana gudun karin raka ta koce masa shine ya ruku'i da manzo Allah ya ce zarakallahu zarakallahu hisan salata rut to wannan mun dan jan ankari wannan shi wajen mu mai ta sai mu tsaya da muka tsaya insha Allah قال يتي فصل والفرع حكم شرعي قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة ده معنى كذا والفرع يتشيك فرعي ريشنا أسلي حكم الشرعي شين حكمنا شريعة قد تعلق بصفة الفعل wanda yake ya damfaru ya wato ya da alaka da sifa na aiki na mukallafi kana da min mutlaka ka halin kasancewa wannan aiki da yake yi wajibi musahabi ne a kansa wannan shine wato ɗaiɗaiwan hukunci da ake yi shine fara'i al-ahkamu tafsiliya kenan ka ce juma'a wajiba ce wankan zarki wajibi ne wankan juma'a musahabi ne kaza kaza to wannan ɗaiɗai wa hukunci da za ka ɗauka wannan shi ne ake kira alfar'i far'i na shi asalin wannan akamu jismaliya an fahimta shi ne cewa kan nabi mutlaq ai ka hali ka qawli ka hali kauni hadha al-hukm manduban ala ala al-mukallaf kace kaza mutahabbi ne kaza wajibi ne kaza kaza kaza ba wai shi wannan kace al-aslu fil ashiya al-ib'a ko kuma kace al-aslu fi awamir nabi al-wujub ba kaga wannan al-wujub da ka faɗa tantarju aw yandarju tahtahu أو تندرج تحته الواجبات wannan shi kara al-ijmaliya ne amma yanzu ka dauki ɗaya ɗaya wa hukunce hukuncen a filla filla sadaki dakin sa ka ce ka ba shi hukunci ka ce kaza ga hukunci sa kaza ga hukuncin sa to wannan shine ke maka magana anan kaga hukunci na shari'a wanda yake da ya dan faru da siffan wani aiki na baligi da zai aikata wannan aikin zan ayi to me hukuncin sa musahabi ne to yana shine ahkamu tafsiliya kuma shine fara'i والفقه yanzu ya kan magana kan far'i wannan alfar'u da ma ya haɗe shi da da wancan usulin na farko ai da shi suke da alaka ba zai sa ya raba ba gashi kuma mun biye masa da bai sani bai raba ba da yafi da yafi daidai asali ya kamata ya zama wannan fasalin zai fada daga wal fiqh wal fiqh shi kuma fiqh wanda lugha shine alfaham ko fahimta huwa al ilmu bil ahkami shine mutum ya zama ya samu ilimi na hukunce hukunce li shar'i na shari'a wal fi'li da kuma na aiki kuma namahan namahan nami mai dangantawa ya danganta shari'a da hukunci tare da wannan wannan aiki ne ilimin sanin hukunce hukunce to mai dangantawa ya danganta su ya hada su tare da sanin hukunci na shari'a hukunce hukunce ne wato karkace wai al-ilm bil ahkam kai shiru kaje al-ilm bil ahkam wannan kaga zai zama hal al-masail ilmiya sun shiga masail na ilimin gaibi imani da Allah da ranar ƙarshe da waje sun shiga wala nan ba shi ake magana fiqh a nan ba su abin da suke magana fiqh shine ilimi na shari'a sannan kuma na aiki sannan ka in ka tashi zaka yi ta'rifin fiqh shi ne kace al-ilm bil ahkam shar'iyya na farko kenan al-ilm bil ahkam afwan al-ilm bil ahkam ka kafa kaidi da sai ka ce a shar'iyya kuma kaidi biyu al-fi'liyya ko al-amaliyya kaidi da uku shi shi ne na ma hannabi na hudu kuma sai ka ce adalatu tafsili min ha muktasab ai wato hukunce hukunci na tafsiliya wanda ke daidai wa hukunce hukunci daga daga ita ne ake ake zuwa ake samu su ake tsowotar su wannan kuma kanye ne wanda ya kamata karsa suka ce al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya min al-adillati at-tafsiliyya an fahimta ko ba ba gane ba ba ce adillati hukunce hukunce na tafsiliya ɗaya ɗaya hukunce hukunce wanda ake rarrabe a ce kaza wajibi ne wannan abin da kaza a kanka wajibi ne kaza a kanka musahabi ne kaza a kanka wannan shi ne adalci tafsiliya ko to min ha daga wannan adilla din ne muktasab ake zuwa ake tsorutan cikin shi kuma cikin zai zo yana baka magana kan cewa al'asubi fi kaza kaza ba shi da zai ga baka magana tsarki ga hukuncin sa azumi ga hukuncin sa haji ga hukuncin sa sallah ga hukuncin sa kaga adilla tafsiliya ne ko to ai daga su ake samu fikin shi ne ce minha muktasab ai minha tuktasabu ilmul fiqh wal ilmu bis salahi fi ma qadda kuma daga ci abu da ake kira fiqh ake kira mutum faqihi yana da shigowa shine wato ya san ilimi na bis salahi wato ingancin abu da rashin ingancin sa yace ni kaza ga ingancin mai inganci ne ko kaza ba shi da inganci ko kuma yace kaza yana da salahiya in kai alula to ba sai ka sake yin alula ba sai yayin da wani abu ya lalace maka ka san cewa salahiyan wani alulan tasa haka zalika wani abin da yake akwai ijtihadi amma shi wani fiqh ya tsaya maka ta'lilin wannan hukuncin yace shi a fahimtar sa kamar yadda Malik anan kazi muke cewa Malik yana cewa magariba kar a mai mai annaha wutrun nahari ba kai fada ba kaga wanda wannan yayi ta'lilin salahiyya ne yayi ta'lilin wanda dalili da ya fada a fahimtar sa to shi ma yin wannan aikin shi ma fiqh ne an fahimta shi yasa kana yace al'ilmu bi salahi mutum kamar yana da yaqini shi sa su daga cikin malamai ma'anar suka ƙara mushi to gajiya suka ce dajiya suka ce ya ko da ma rijihadin ban ko da a babin rijihar da tu ishtihadin sa ishtihadi kaga akwai dan abi na zato ai to ko shi ma wannan shi ma wannan fikihi ne ke wannan an fahimci wannan ko ce fal kullu min ahli al manahi al arba'a manahi da ila manha manha shine madhab hanyoyi bal kullu kowanne min ahal madahi daga cikin mabuta wannan madhabobi al-arba'a guda hudun nan ya kulu yana fa cewa la adri ban sani ba idan hukunci an samu can jaras hukunci ne aka zo sai bai san wannan hukuncin salahiyya abin ko mafsadarsa ba maslaharsa ko mafsadarsa bai sani ba a ayin can jaras in ya kalla wani bangare ce akwai maslaha in ya kalla wani bangare ce akwai mafsada sai tsaya ya ce kai ni ban sani ba sai na tsaya na tunani to kowanne dama daga cikin wannan shi ma fiqhu ne kuma kowane daga cikin waɗannan malaman ya kan ce la adire shi ba sani ba fa kun muttabi'a to ka bi su akan haka kai ba in karka kasa abu yau idan aka zo wani abu da baka sani ba ka zo ka ce baka sani ka zo ka ce ka sani ko ka za ka hadu rudu ka za ka ta wani wasu kiyasosi wanda babu ma zan la'u bi hamisu fa a kai maka ce baka sani ba la adire wannan ado ne a wurin mai ilimi zai mu tashi a can akan kalamun rabbi yanzu a nan kan za ku sami su ilimin tarihin fiƙi a wajensu tarihin fiƙi huwa na ilimin bil ahkam a shari'iyya al'amaliyya min adalata tafsiliya shi kenan wannan ƙaƙoyin guda hudu su ne su ne fiƙi yanzu kaga ya gawa maka usul ya gawa maka fiƙi yanzu zai fara maka magana kuma kan kuma shi kan shi usul fiƙin baki da shi ma dai wannan ɗin dai za mu dawo tattalau ce ma ba mu na? eh? ta na ce muku wannan wali anna kullu wahidin min al-muta'aqidaini ku yara shi ko ba muta'aridaini ba yanda suka rubuta khamis wala arba'un ah wannan ba na ce za mu mai tashi ba mun kan tashi mun kanta wannan amma shi ko ok wannan zamu wannan ne zamu yi to shikenan yayi eh to wane ina zamu tashi yanzu wancan satin nan shi nake magana eh وكل ما أتى ولم يحدد بشرعك الحرز ففي العرف حدوده من ذاك بيعات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققه وجعل كل- كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد saboda magani ya yi gama magana akan akan wato wannan hukunce-hukunce na na al'uqud ko yake cewa akwai uqud uqud ne zama na mu'awaza ne a to wannan shaɗan sai sun cika amma ya zama uqud ne na tabarru ko kuma na wato arrahan jingina da aka bayar to wannan wani lokaci ba komai da komai ake cikawa ba shi sa ce li annabi in hasalat fa maqnamu wa in tafut fa laysa fiha maqnam wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi duk abinda wato shari'a ta zo da shi wa lam yuhaddadi amma ba a mishi wani iyaka ba bi shar'i da shi a shari'a kal hirzi kamar wani wato ab- wani wata yar jaka da ake da aka yi mata awo aka ce ita ga awanta duk jaka kaza awo ne na na kaza misali قبل عرف حدودي تكون عرفي أكي مش وكنتي أكي مش إياكا القاعدة الرابعة والأربعون قاعدة أنا أربعين دهدو وهي من القواعد المهمة يعني بتكون قاعدة دي مهمة وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة شنو ده أبدا ذو كتاب السنة مطلقا بغير تحديد يذو كما تعالى تحديدي بإياكا تيابا فإنه يدع فيه إلى العرفي أنا كوما مش أنا كوما ما واتو عرفي ne wato al'ada mutane da abin da shari'a bai da iyaka kuma al'ada ma ba shi da iyaka din to kuma sai a koma ba abin da mutane suke kira kaza misali kamar tafiya in tafiya duk da wannan hanyar ya biyo ya ce tafiya ba ta da iyaka saboda tafiya ba ta da iyaka da wani kilo kilomita ba a taɓa yin wani itifaki wajen mutane cewa tafiya sai an yi tafiya zuwa kaza zuwa kaza ne zama tafiya ba to amma mutane suna itifaki tsakanin suna zama sun sun yarda tsakanin su cewa akwai zuwa anguwa akwai tafiya to sun ibn yana cewa to da abin da yake zuwa anguwa ne kawai to ba sunan tafiya ba ko da ko kilomita yayi yawa da abin da kuma yake tafiya ne a wajen su za a ce to wannan ai ya da ya ka dauki jaka ba to na sunansa tafiya wannan shine abin da shi ibn tafiya yake faɗa fa innahu yadu fi ila al-um mithlu al-hirz kama al-hirz wa huwa ma tuhfazu fi bihi al-amwal shine abin da ake wato taskace dukiya da shi fa innahu lam yuhaddath fi shar'i ba iya ba iya mishi iyaka a shari'a ba sai yarju fihi ila al-urfi haka sai a koma zuwa ga wato urfi wa kadhalika an-nafaqat haka zalika wato ciyarwa huddat bil urfi wannan da an iyaka ne da urfi eh mu yanzu kaga mu ce uku muke yi in ka je ka samu wasu al'umma da su ci uku baya wasu sai da ci biyar a to wannan dole sai a za a koma don urfin su in shari'a shari'a ne cewa ta yi kawai kai musu kai in haka da ma'arufi kawai sai haka ma'arufi su a wajen su shine su ne abin da suke ci dan taliya ne kila da kai ya kawo ba da haka da sun ci da sun ci su har da dan shayi da wani za ka aje musu kila to sai ka aje shi wasu kuma a al'adan su tunda aikin aikin su yana daukar lokaci sosai tun daga safi har dare in namijin ya fita to shi zai je kawo abin da za a ci gobe saboda haka ba zai yi a ci shi ne girki ba da haka mata za su girki wasu kuma al'adar su abin da suke ci kayan marmari ne da kuma nono sai haka kullum abin da namijin ya kawo shi ne matan za ta ci sai haka mata girki sai haka in a- akan wannan al'adar suke to ba ka zuwa kawo shi da kai za ta yi girki kaga to a nan a maganar abin da mutane yanzu suke su kawo wani yayin tsiya su ce wa mata su daina girki ka taɓa tantin da Allah ya girki ne shi ce yau yau yau yau shi ne girki ba gida ba al'ummar gidansa ana girkin saboda duk al'adun mutane baki daya al'ada al-muhakkama inda aksari al'ummar shine wato mata ke girki kawai za ka ce ke ba ki girki ba ai girkin ba an ce ba dole bane kaza kaza kaza kaza to kaci in kika in biki yau shikenan kin ga kowa kowa nafsi nafsi kowa sai kowa nafsi nafsi kuma saboda ka abubuwan wani lokaci mai fatawa sai ya mai fatawa sai ya zama rabbi fa ya zama ya zama rabbani ba tarbiyya ba komai ake karanta a ilimi kun ka zo ka faɗa ba saboda ko duk malami suna ba da fatawa gurgurdan waje ne akwai abin da in ka faɗa a Najeriya ka- za ka lalata al'umma za ka lalata gidaje Eh, kamar yanzu wannan fatawa ni ba san me ya jawo a jajaru ya zai faɗa wannan fatawar ba na cewa mu- mutane ba su a- wato ba dole ba ne a wajen aiwatar mazahib miji ya yi jinyar matarsa eh wannan malamai suna faɗan wannan amma akwai dalilin da suke faɗa ba kuma cewa aka yi ba za a yi ba galibi jinya jinya yana cin zuciya sosai to daga bayan da za a yi kai ce za ka yi jinya mai tsawo mai tsawon tsawon zangon nan sai daga baya ya ya tozarta wasu daga cikin abubuwa da ubangiji ya baka kai wannan abin ka ka sayar wataƙila ka da wasu iyalai kuma ka tozata su ma ko kuma a ce a ce ma ko ka da kuɗin kai ba za ka fita ba kai hujja ga kuma sauran iyalai suna gefen ka ba ƴan uwa ga iyaye to amma kaga idan misali to kuma a in ba kai ba to yanzu wane ne zai mata jinya sai yan uwanta sai shari'a ta ce ta kodo a kai ta ma wajen yan uwanka su akwai da nisa suka fara wannan magana sannan kuma tana iya zama wa lokaci kai ba za ka iya kai ba kana bukatar a sa maka to kaga sai a sa hannu a yi ataki amma ba wani ke nuna cewa gurgu ba ta jinya ba sai da kuma ai kaga bai je yakin badar ba saboda rukayyansa matarsa yar girma aiki da ya jinyarta sannan kuma da asar da yawa ne wanda magabata ta sun yi haka din saboda haka abin ba wasu zafi da yake ba wani lokaci wasu masalih ake duba su kuma masu ana ana ba da maganar shari'a ba ana zawa ana kanin abin ya maka kome maka wani ba domin mata sun kasu garin da zage-zage haka ba a fahimce ka ba sun garin da zage-zage zagi sosai ba wannan jirin wannan a katin ban taɓa yadda da shi wanda wata katin akwai shi to amma kuma wata irin da aka faɗa da an kyautata yanayin da aka faɗa da saboda yadda muke rayuwa da mutane a yanzu amma fa dole sai an ga mutane kuma shari'a dole a gaya mutane shari'a a akwai shi lafiyar da ita nashi lafiyar majalisar kake majalisar kake kake kai kake kai ta ba akwai shi lafiyar da ai baya zai taba zaman baki da kamar dungungun za ku zuwa lafiyar ita bai kada ku ci za ku kwanta da ita ba da ka ci za ku kwanta da ita kuma sai wani azzai ya tashi ko wani abu ka je kana kaje kamar da ta gidan gidan su musu su bai wata magani dole ai haka ai saboda abubuwa ne da yawa babin zamantakewa kana dinka daukan zafi sai dai za ka bada fatawa kuma ka bada fatawa daidai da yanayi wannan kuma shi ne za ka zama malami wanda shi rabbani mun karanta? yake cewa fayar da mafi ilil maka zalikan na faƙar hudud bil urfi shi ma wannan da urfi ne aka yi ciyarwa aka aka aka aka masu iyaka wa shi yawo kafin abubuwa masu yawa idan lam yarda shar'u bit tahdid idan shari'a bai zo ya baka iyaka ba fa ina narju'u fi zalika ila al-urfi za mu koma wajen urfi ne ana wajen urfi za mu koma wannan urfi da mutukar bai ci karo da shari'a ba in ya riga ya ci karo da shari'a to wannan kai tsaye wannan al'ada ce ta banza za ka ba za a yi ba zan misali wasu na wasu suna so su su mukaddara mu ce su al'adar su shine in an samu yara guda uku da na hudun sai su kashe ko sai sun daina waye nake karantawa kwana kwanan nan daga cikin mashahir din nan ko na kwallon ne nake jin wai shi a shi wai vasectomy ya zo ya je makansa da ya samu yara uku da biyu yake tsammani ya samu ba ba amma daga baya da ya ga an samu uku irin kawai ya shi yayi gaggawan shigo wannan sai aka hakura samu uku amma daga baya ya ya ya fide kansa kai to ga wannan al'adan banza ce ko da kace ku mu al'adan mu ne al'adan ku al'adan ku ne kuke a wajen al'adan banza ne dole a daina shi ta ta ya'udu ila shari'ati bil ibtal wannan al'adan ta ku al'urf nan naku ya'udu ila shari'a bil ibtal idan kuma ba shari'a ne wajen ibata asalin maqasid shari'a bane
misali wani ya je ya auri wata wata al'ada su ciyarwa su ta saba ne ta saba eh shari'a ta tallafa mai kun wannan al'ada ta su wajen ciyarwa dole zai mata zai mata abin da ta saba da shi in wannan abin da abin da shi saba za ta mutu ba da ma kasa al'ada al'ada al'ada tana canzawa ta zo daga baya kuma al'ada ne ya rine ta canja dole kuma ta dawo ta canja kuma yadda sauran yan wacce suke mata al'ada ta canjawa sannan kuma in misali ya zama ba shi da dama to dole ta haƙo ta zauna da shi a haka dole ta yi ajiyarsa
kuma ba haka ba a to mazala ka ai mazala ka ai ba zuwa ai mazala ba ya ji aure har yar har yaran sarakuna ba su safiya ba yaran manya ne ba amma ka ce mazala ya koma kuma Aisha ita ma ya gidan manya ce ai to kaga manzo Allah ya rarrabawa ne ba ya rarrabawa to amma saboda shi manzo Allah da su da shi da matayansa ba lalle abin suka yi da su kusan mutane sai da shi ba na to haka to in ba sai ba idan ba ana rigima ana kikaka to shi da ma kullum faqihi yana magana a halin kikaka ne shi ya za a yi ba wai halin ana zaman lafiya lib lib lib ba saka wasu daga cikin dokokin in sun ba fuka wasu ka faɗa su suna faɗa ne a lokacin da ake kici kici ba ba lokacin da ake son a zauna lafiya ba maza zauna lafiya shi ne kowa a bashi abin da yake ya sawaka in ya iyaka illa iyaka ke ke ki gani kin ga ba za ki iya zama ba ki tashi ki abinci shikenan kawai ke kin ga ke kin ce sai dai ke kullum mene ne yan gayin ke ci yau ya kullum pizza ya zaki ji da shawarma to shi kenan ba salamu salamu sai sai ai salahan jamila to shi kenan da kin je ki gida baban ki ta baki wannan pizza shi kenan a ومن ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققه ce daga cikin wannan abin da ake kuma zuwa ga urfi shine sigogi na kulatayya a sake ko abin da ya kamata sigogi na kulatayya kulli na aure ciniki da sauransu fi qawli man qad haqa a magana mafi ingancin wanda ya taki ya bididdigi wa min zaka ai daga cikin ai ma talaqa shar'u abin da shari'a ya saka wa lam yuhaddidu bi bi tahdidi sabab alfadul uqudi lafza na kulatayya kalbai kaman lafza na ciniki wal ijara da kuma wato kwadugo warrahan ko kuma jingina wal waqf ko kuma waqfi mutlaqan asake yani aw yana nabin hatta nika har aure fa idan laysa lahu lafzun mu'ayyan ba idan lafzi ayyananne ina kaga al ida wal qabul ake wanne ake farawa shi ga din na baka ka amsa eh na baka ni kuma ka na baka yata kai kuma ka ce ka amsa ijab ijab eh shi ne na baka ai kai kuma alƙabul ka amsa to ya halatta kuma aka sa shi na karba auren wani to ni na baka ya ka ya halatta eh wannan dai yamba babu wani matsala akan wannan saboda ba da ba shari'a ba ta yi ne ba fa bi ayi sighatin fa bi ayi wajhin in aqarat as-sigha fala ba'as bal kullu ma dalla ala al-maqsud duk abin da ya nuni zuwa ga samun makasudin manufan da ake son a samu in aqarat bil uqud to wannan kullu ta kullu kusa an ta rigima tsakanin bai ko aure ko ba aure ba an ta rigima baya za ku tuna bai ko aure ne ko ba aure ba zai ɗauka aure ne to amma magana mafi inganci akwai wannan fanararrun manganin eh wannan kama alkawari aka yi kamar kai ne ka zo wani yaro na son yan gidanka sai ka ce to mai aikin mai kake kaza dan gidan waye kai kaza to gaskiya na ga ai wani wani da mutum kirki ne to na baka wannan yarinya insha Allah kaga ba cewa kake mai gaza ka bashi shiga daki ba eh cewa kake yi to kashi insha Allah dai akwai gentleman agreement an yi dan yi da dattawa sun sa baki amma ba ana maganar shi kenan an gaba aure ba inda zama haka muke nufi kaga da ba fara zuwa daura daura
kamar insani suke zuwa da shi gida eh a ci an ba kamar sadaki shi kuma sadaki sadaki ai shi abin da ka bayar na dukiyan gani ina so wani ba sadaki ne ba wai na nema eh ne ba kake yi eh ta haru ta hamu wasu na cewa wai wannan wai wannan cutuka da ake duk ba duk bidiyo ne a ba ba ya shiga cikin mu'amala wannan wannan kamar mutane su yi al'adun su kawai al'adun su da suke yi dan wasu sun matsa kan wannan akwai akwai matsawa ne da muke makanmu amma za ka ga masu mara albazar ta cewa ina kuka mutum an ce an ji an kai goron gare ta an katala an katala ita awalin mu'amala ce mutane su haka suke yi baka ga wannan awakin da su mutane ansara suke yi ba amma zalla ba shi ke koya musu ba shi ya samu suna abin su da ta ba ansara yana musu daɗi za a kai amarya ana kaza ana kaza ku ce kaza za ka kala da mutane da in suna yi ka yare su kawai shari'a wata mutane cewa dole sai mutane akan wannan abun ba daya ya ga ya ce shi zai je ya yi ya yi kati mu haka muke misali ko ya je raba goro ko ya kaza ko kuma ya raba ya ce shi su al'ada sai an kawo dukiyar kaza sai dai idan yana zai koma mashi auren da ɓaci ya zama an daina yin auren auren ya zama mai tsada ba mu iya yin auren to wannan kaga yanzu yana koma mashi maksudi kenan ya'udu ila al-maqsud bil ibtal shi kuma wannan kamar ka'ida ce al-muwafaqat na shafi yana faɗin cewa duk wani abu da za a kawo in yana koma zuwa ga shi asalin da ɓaci to na dala mashi saboda dama shi an kawo shi saboda ko dai kammala ko ya kyautata shi wannan makasudin amma yana koma makasudin to dole a bashi amma yin misali kawai ba wani ɓaci yake ba kawai dai to je ka gashi da baba na wani aka je aka gashi ya kan aka dan samu wani abu dan madara kaka ta sha ta ji daɗin madara sosai ta ji gardi ta ƙara cewa ai yaron mutumin kirki kuwa ko da mutum banza ne to ai ka sai ta ne ai ka sai ta Abdullahi ya ce ku kyauta za ku so juna. Ai shi saboda wannan kyautar da shi ake ƙara dan dan zumunci. Amma na me ake yi da namiji za ga hannunsa sai ka ce hannun suwa gulu eh ai ba a san irin wannan saboda haka waɗannan al'adu ne na mutane idan suna yi ba za ka ce zan me ba sai da idan yin- ina ɓata shi da an baki na saboda haka wannan da kakku matsa da Allah ya la mutane sai abubuwan su kamar dai yanzu ke nan inda laifi da zama shi da yake gaskiya da eh
to yana asalin mace da ke kawai eh to amma kujera na shi kawo ka ba
a gado da gado za ka yadda misali a kawo maka ita tsigi ilanta yadda yadda ibra ke yi za ka yadda in za ka yadda shi kenan kuma yanzu misali in kai biliyan ɗaya kashe su ka sai sun- sai sun kashe wurin biliyan biyar su kuma duk kayan mutum za ka amfani to ke za ka amfani ga kuma gana ta za a kawo maka saboda haka mu maza muka kawo wannan maganar ba za ku mu shiga uku a dai a dai ɗabi'a a yadda hausawa ke wannan za mu shiga uku ka je ka ka je ka ga yadda ibra ke yi sai dai su ibra suna faɗa wannan wasu abokanmu suna cewa inda suna kuna yin yadda muke yi da za ku yi aure ai shi yanzu ibra in ya sake in ya in ya aka yi aure to ji yake kamar ai ba magana saki ba na saki inda ya sha wuya ya ba sa da shi ya kai damu wannan wanda yake doya da kaza da kaza da kaza ina ne saki sai da ya auren zai sai da ya kamar zai fita zai fita- zai fita hayyacinsa kuma a ce zai sake sakinta ta je ta ci banza ba zai yi ba ai inda da ta zauna to kaga wannan da gine da kowa ya koya mana rike auren dan mu kan ana taimaka mana namiji gaskiya wani lokaci muna ta kawo abubuwa ne muna son mu cewa ya yi tsada ya tsada ya tsada ya tsada To, kawai mu yi magana a rage kuma aka raba kallon kai ma yanzu ko ko ko ko ko guda biyu aka kawo maka one seater biyu aka kawo maka amsa in kuma za ka kawo maka kaje ka ta ta uni a ce to malam uh, wajen yan majalisar kuma ga kana ta jin haushi to wannan wannan din yarinya ce guda biyu ba sai da biyu to kaga ina wannan ina ya kaga kana saka abu Mm, yeah.
kuma aka raba kallon aka ga wani ma idan biye ne kuma an ka zo da ya ba ya iya mace shi kawai A- ai ba ma wani ba Ba ya iya.
aka kasan dai kai kasan dai musamman dai lokacin lokacin lokacin lokacin farko farko farko ce ne wancan dubin nan ai mata suna uya mu da yawa wasu abubuwa da yawa da muka saba musu to ba ai ba wata ta saba a gidan suna a bara mata gyaran kai kai ka zo zaka iyawa za a zo a ta maka gudun zaka yi to kuma baka yi ne ai ka baka yi tsaya kana nuna wuri baka yi ne baka yi ne to yanzu zaka iya yi yanzu an dai sun da waye da sauransu suke zuwa kai ake ma fa amma kace ka bada kuɗi to zaka duba to yanzu ne magi ne ko kuɗin magi za ta magi za a biya kana ya kuɗi kar mun ga matsala kan wani abubuwan bayan su wata suna kuɗi wala suna kuɗi mun fa suna kuɗi da mu maganar gaskiya kenan ko da wani lokaci da muka dan murje mu nuna alaman kamar ma ba sa godiya to amma dai su wasu na hulɗar da haka don haka wani abin kar mu dinga takurawa shi na yadda aka dan samu ɗansa ɗayan dama za a dan harka aka dama a dama eh kawai dai abin da wani lokaci su mata ba sa ganewa wanda za mu zo mu karanta mu karanta wannan har yanzu dai ni eh, eh, eh, watakila ina wannan- wannan shi ni ma bai ɗaki zan je in kan kan ta za mu zo nan a cikin wasu lokala mu karanta ka san su a wajen malamai masu hankali na na daga cikin cikin hankali matan ka baka gaya mata al- ka baki da aljihun ka
ba ta ka baka eh ka su ne kunci suke yi na ba a gaya musu aljihun aljihun za ka in je ka gaya miki aljihun na ki tsiyaye ni
ba kowace ce za ka ga mata wannan shine abin da a cikin ibn ba za mu zo mu kanta babu ai ko ayyanka ba ka gaya musu iya aljihun ka ayyanka ba wallahi sun tsiyaye ka daga lokacin da can yayi hakuri keke ne kawai zai hakura amma da fata yarin to yanzu fa ai an ce an ce akwai babur ma mai mai fata ko baba na fa miliyan kaza ce yana da shi kaga zai fara maka uzuri uzuri da uzurin ka da uzurin uzurin ka zai zama nashi kuma amma yanzu ka dan ka bashi kada dan ka dan ya dinga tayarin cewa da wuya ake samu fa to sai a zauna lafiya ba a ga mu yare din gurgudu kiyanka ba a saka raba da ko iyaye
ba la kurin ka ba kurin ka ba kurin ka mai isani mai bukata ka bashi zai bukatar sa kawai in ba ka wajen yana maka lissafi waga-waga asarar ne ta tsira a cikin mai ɗaki Eh, ba ba shi aka maka aljihu ba An- an maka yi na kan nuna nunawa wana wa fi qawli man qad haqqaqa kwatan kwacin wannan eh, eh, a magana wa- wanda ke wanda suka bi suka fi eh, suka ta haƙiƙi aina wa alfazul uqul kwatan kwacin wato آه، لفظ أننا نقول تيا أنه يدعو فيه إلى العرف ويأتي به اللفظ عرفا كصيغ الطريق من سيقول جنا سكي والخلعي لكم سيقول جنا آه، خلعي لأكي ولا إقرار لكم لكم إقراري إقراري شنو يا إلي في تبتا لكاسا إعترافي to ko ta wasiƙa yayi tabbatar shi kenan yayi ba gairi haka da abin da ya kamata wannan sai dai abin da yake da harshen damo kuma to to dole sai an koma muliyarsa da abin da yake da harshen damo sai an koma muliyarsa to wannan shi ma ina ganin mu bar wannan din da dai a dan hira ai akwai wani lokaci abin da za ga su yare na wasu muna yi a tsohon kai misa kake haka to su san mun karanta ne ba shi kuma na amfanin karanta irin waɗannan abubuwan yana kara maka hankali yana kara maka tajriba amfanin ka karanta tarihi da kuma garin magabata yana kara koya maka gogayya ne a rayuwa yanzu shi wanda ya ce ai shi ba ruwan shi ba ruwan shi shi soyayya ta kashe shi tarihi ta albe shi eh a ta sanar ma sai ya nuna mata sai ya nuna mata je ki tarso yadda ce ga dama ce kaza ce kaza ce za ka ga yadda ta ga dama ku ran aka je a a a a to kuma wallahi kuma duk galibi namiji idan yawan nan wallahi ga su yake magata kuma wani lokaci ma abun bai faduwa kin zo kina neman wasu abubuwa kyau sai aka yi daidai ba shin ba ya baki a lokacin da zai samu kuɗin da ke gani ya samu da yawa shi yana ƙara miki wani shi kuma yana gararin wannan bashi da misatil ba zai je biya ai wani abun wani lokaci wani bashi in barasu ne kaje ga iyalanka ai kai bashi da ce sai dai in ka mutu a gari a rubuce amma ka ce ka ce bashin wani sai dole ka gaya mata saboda alaka da rage girma a wajenta amma kawai ka tace kaza kawai ka bata sai ka ga abun fa ba dabari shi kuma dama kowa na buƙatar gabatarwa da jikitarwa a gidansa ai kana da ikon kenan in ka ce baka namiji ka san shi baya daga cikin kadar igonsa shi ne ya rinka infaki in zama infaki na ba a samu to matsala ake samu sai a sai a dinga mashawari shafi na zamu tashi eh eh mu dauko shi da bayan insha Allah inda kuka ce in gyara nan kuma ranar na ta ban gyara ba ban gyara ba rana eh na zo sai a saki karanta
a wannan da aka sa inda ake wuce tsari da za a bayan ana wuce wuce tsari inda aka
na ne eh bari bari bari ko bari kawai zan ga zan ga wajen mu dawo daga wannan shi ne shi zamu gyara a cikin shi ko wannan hadathana abu ya'la قال حدثنا غسان إيه. kun ga wajen? to mala ce haddathana abu ya'la abu ya'la ya ba mu hadisi shine abu ya'la bin musnad al-mawsili قال حدثنا روضة وقلاء كنكو غسان ابن ربيع غسان ابن ربيع أبا محدثي قال حدثنا سليم مولى الشعبي سليم مولى الشعبي يا أبا محدثي ممكن سليم إنه ضعيف صدوق في نفسه ضعيف في روايته عن الشعبي لقى عامر بن شرحيل الشعبي قال يتي يا طلاب العلم يا كما أبو تعلمي ya kuma su neman ilimi la tatlubul ilmi bi safahatin wa qaish kar ku rika neman ilimi da wauta da garaje da qaish shine wani abu na rashin hankali haka rashin cikan hankali utlubuhu bi sakina ku neme shi da natsuwa wa waqarin da bi a sanne sanne wa tu'ada da kuma shi ma dai bi a sanne sanne kar ai garaje a malamai da yawa suna faɗan cewa ilimi ba a neman shi da garaje kuma haka yake ana cewa man talabul ilm man rama da ilmin jumla zahaba anhu jumla wanda je ne mai ilimi a dunkule ce zai same dauke shi duka ɗiban karama lokaci a to ko zai bar shi bai samu komai ba komai zai tafi sana ka ina mai talabul ilmi ala mar ayyami wal layali ana neman ana samun ilimi ne a tafiyan rana da wata a hankali a hankali dare da rana haka ake neman ilimi a hankali a hankali har zuwa wani lokaci kaga ubangiji ya maka albarka wani lokaci ba wai zafin neman bane albarkar da ubangiji zai maka ba wani lokaci haka abin yake dan babu wani kokari za ka yi face sai ubangiji ya maka wani buɗin da ba ya fi kokarin ka haka ubangiji ke mana musamman a bangaren neman ilimin muna gode ma Allah malam cewa an shirya ne Muhammad ibn Abdullahi ibn Zanji al-Baghdadi cewa fil ilmi wal islami lil mar'i wazi'u wata nuskha wa fil hilmi wa bi tarki ta'at al fuad al mutayyimi basair rushd lil fata mustabina wa ikhlasu sidqin ilmuha bi ta'allumi kullun da mu fasara zan fasara da wa fil ilmi na farko wa fil ilmi kai ka ce wazi'un wannan shine wazi'un shine khabar wa fil ilmi wal islami gami da ilimi da musulunci lil mar'i ga dan adam wazi'un yana da wato wani abu da hanau da zai daga hana shi yin aiki da ba da yake da yake bi na san zuciya wa fi tarki ta'at al fuad al mutayyib lajin da ya ce al mutayyib zai zama sifa ce ta al fuad a ko ya zama wannan yana da alaka da wazi'un ne can ne na farko da shi ma zai hana shi wajen ya ya bar da'a ma zuciyansa almutayyimi wanda zuciyan zuciyan nan nasa wanda take almutayyimi ina jin malamin mutayyimi ne su galibi sun dabta shi da almutayyimi almutayyim shi ne wanda kai dan adam da aka mai da kai bawa zuciya to kaga anan shi ma almutayyi almutayyim sifa ce ta alfuat ko sai da almutayyim kenan almutayyim shi zuciyar naka shi ya mai da kai bawan nasa saboda haka shi almutayyib ne ba almutayyib ba na fi tsammanin zabdin haka kamata ya zama wa fi tarki ta'at alfuad almutayyib kum na'am haka zama mutayyibi wasa ne kasa kuba to kai naka ya zama mace mutayyibi naka eh shi nace haka galibi suka zabdin sa to muni wanda him in kace mutayyibi zai zama kamar sifa ce ta shi almu'abbad din almu'abbad shi dan adam eh zai zama kuma bai wannan ba in aka ce abdullamu ne zai zama bai daidai ba amma aka ce almutayyibi shine sai zama shi ilimi din kin bin san zuciyarsa zuciya mai bautar da dan adam to shi ma wannan ne zama mishi wazi ya hana shi daga ya hana shi san zuciya ko kuma ya zama wannan wafi take za'atul fuadul mutayyibi ya da alaka ne da wannan basair ne shine khabar ɗinsa suka ce wa fi tarki ta'atil fu'adil mutayyin a wajen ya bar da'an zuciyarsa wacce take son ta bautar da shi zuwa ga san zuciyan basair rushidin a ciki wannan akwai wato basirori na shiriya da zai samu in dai kibar mata da kibiye mata san zuciyar nasa an fahimci maganar mustabinatun kuma ita wannan ita wannan wato abin da zai samu na na basirorin mustabina za su wato shiryar da shi za su haska mishi tafarki na na shirya da wannan musabina sai zama sai zama wato ita ma khabar ne na mubtada ma'bu wa hiya mustabinatu kun fahimci magana wa fi tarki ta'at al-fu'ad al-mutayyim al-mu'abbit li sahib al-hawa basair ay yanalu basair rushd min khilal adami ta'atihi li qalbihi ta hanyar ƙin biyayya ga zuciyarsa da ya yi zai samu basiyoyi da ubangiji zai bashi na shirya shi kuma wannan basiyoyin da zai samu wahiya mustabina ita ce kuma ta dinga haska mishi gabansa kun bamci baitin yadda yake eh in ka muka kai amutayyimi wanda wannan ya fito mun fili wa ikhlasu sidqin shi kuma wato mutum ya zama ya tsantsanta gaskiyan barin san zuciyarsa a ilmuha ya tabbatar da wani a zuciyarsa sanin wannan litta'allumi zai samu ne wato ta hanyar wato koyan abin da magabata suke faɗi kuma ya rika hakukutar zuciyarsa a haka Allah sa baiti ya a haka wato bitta'allumi ilmu ai ilmu taqdir qalbihi ilmin sanin tsarkin zuciyarsa ya tsarkin zuciyarsa daga san zuciya bitta'allumi ta hanyar koya ne koyan shi tsarkin tsarkin zuciyar da sauransu أخبرنا إبراهيم ابن نصر العنبري كو تو أوكي سمعت محمد ابن يوسف بترابرا كو ناجي محمد ابن يوسف الترابري yana cewa samitu abdullahi bin amr ibn shabbawai ya kulu samitu ali bin abdullahi ya kulu qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya ce kana dawud al-qa'i mimman waffaqahu mimman eh mimman ya daga cikin wanda ya yi ilimi mimman alima yana daga cikin wanda ya ilimi wa faqiha kuma ya samu fiqh ya fahimci addinin sun ma'amila sai ya aiki shi aikin shi ke ƙara ƙara haska maka zuciyanka ya ƙara cewa akhbarana ibrahim ibn nasr al-anbari قال حدثنا عبد الح... عبد بن حميد عبد بن حميد بالضم هذا مين قال حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الاسود عن عيسى بن ابي عيسى الخياط عيسى بن ابي عيسى الخياط متروك الحديث mai rauni ne kwarai da gaske watsatse ne ya ce watsatse mutum na zama watsatse ne ta hanya guda uku ko dai zama shi ba zai taɓa ba da hadisin daidai ba ne shi duk hadisin da zai kawo maka sosai ya kuskure to wannan shi ne al-ghaflatul fahisha rafkaran nasa ta yi yawa wannan ya zama watsatse a ilimin hadisi ba ba taɓa izana maganarsa to kuma sai ya bayar to ya za ya da shi inda dai ya dage sai ya bayar ko kuma ya zama mutaham ne ba a taba cewa dai an same shi da ƙarya ba amma ya rawaito wasu hadisin aka tabbatar za a rantsi da Allah manzala bai faɗi wannan hadisin ba in aka ji ana bibiyan isnadin sai aka kuma kullun irin wannan hadisin suna tsayawa ne kai kawo ne madaruha alaihi a kansa to gaskiya wani bai mu taba sani mu sai na ƙarya amma dai mutaham ana tuhumar sa ko kuma kaddabu makarici ne da gaskiya an sai na ƙarya wannan sune da ake sa zaka dace mutum taraka ko fulan an bar shi kala ce kala sha'abi sha'abi ya ce ina ai ma ai malama inda inda ana tabbikin wannan hukunce hukunce ai zaka ga wasu mutane daga baya an koma su ana musu shirki da tadidi a masu wa'azi ba eh dan wallahi daga lokacin da aka same ka kana kana fari ƙarya fa to fa addinin ka ya saraya har tsakaninka da Allah dai wannan ka je kai duba amma dai daukar addini wannan ka zai wahala fa wallahi wani ya karya kuma addini musamman eh da yawa da yawa su malamai malamai akwai wanda kamar shi shazakuri ya daga cikin hufadu duniya ji malamai wanda yake hafiz ne amma malamai kaga ba sa amfani da hadisansa saboda ba mutum kirki ba eh da yawa wasu amma rashin kirki wani lokaci ya danganta akwai abin da za ka ga rashin kirki na wajen ka amma ba akwai daga cikin malamai ina ji kushi har ibn hausham ne kai shi ka zo wajensa ka ji a gidansa ana ko buga tambari sunansa ba tambari ba eh ba shi kumbur ba a ba kumbur me yake a shi dai dan ganga haka eh da kawai sai ya sai mun namishi da to ba fushi ya gani ba dan Allah ya zarka ji ka gida an kana ni kina dole ni na gida kaga yanzu wannan ba za ka karba ba sannan kuma akwai waɗanda su kuma suka dinga halatta ma kansu kamar sai ibn hatsi irin su ibn hazu zahiri da suke halatta waka misali kida to kaga yanzu misali wanda ke maza ba su kai ka same shi yana jin yana yana jin dan alaci za ka buka cewa ba za ka karba ji saboda shi saboda wannan ba saboda yanzu shi bai ma yarda da abin da ka faɗa ne ba ana iya zama kuma ya zama ya zama yana da wasu tawil tawil da malamai ke masa amma dai dole dai a same shi ne yana da istiqama sana'a addini dan duniya ba a karba addini da dan duniya saboda yana da san zuciya zai lalata maka addini yace inna ma kana yutlabu hadha al-ilm man ijtama'at yutlabu hadha al-ilm al-khayyat eh al-khayyat haka nace hannaq ne hannaq to ya harrar insha Allah sai a tahririn shi amma dai na fi ganin khayyatun ne na'am zai ce inna ma kana yatlubu hadha al-ilma ijtama'at fihi khaslatan kada wanda zai nemi wannan ilimi shine wato wanda yake da sifa guda biyu al-aql wan nusuk ilimi hankali fahimta addini da kuma da kuma wato ibada wannan kuma yana daga cikin ta hanyar wannan abun guda biyu da kawai take zama imam mutum ba zama imam da ya samu ilimi ba zama ko imam da yana aiki kawai dole sai zama aqilun nasikan aqilan nasikan da zama mai hankali mai ilimi kuma mai bautan Allah fa in kana aqilan in ya zama mai ilimi ne shine aqal aqlu ana hankali wala mai kuna nasikan ba shi da bautan Allah qila hadha amru la ilaha illa Allah sai ga mishi kai wannan abin da kake ba zai yi ba wannan lamari ne babu mai samun sa sai masu bautan Allah falam yatlubuhu sai ka zai zama zai zama baya da ba zai ba zai iya neman ilimin ba ba zai iya samun ilimi amfana da shi ba wa in kana nasu kan kawai bautai mai bautan Allah ne wala ne ku aqila ma ba mai ilimi ba mai hankali ba qila sai a ce hadha amru la yanalu illa al-uqala yace kai wannan masu hankali muke samun sa falam yatlubuhu qala sha'bi falaqad rahibtu an yakuna yatlubuhu al-yawm yace a yanzu kuma ina gurin ya zama wanda ke neman wannan ilimi malisa fihi wahidatun minhum wanda ba shi da wani ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu la aqlun wala nusuk ba shi da hankali ba shi da ba shi da ilimi ba shi da bautan Allah to yanzu ana isa an samu haka al-sha'bi babban tabi'i ne fa azaba ne sai ke faɗin wannan magana mu azaba da in yazo kaga sai dai sai dai sai dai kawai kowa kabarin kawai ce abin da shi qala abu hatim abu hatim yace ina son mu kai can inda muka tsaya al-aqil la yabiru hadda akhiratihi ne hankali mun wuce wasu abubuwa a wani ku to al-aqil la yahib la yabiru hadda akhiratihi me hankali bai kamata ya sai da rabon lahirarsa ba bima qasada fil ilmi da abin da yake yana fata na ilimi lima yanaluhu min hukami duniya saboda kai abin da zai samu na na wato a duniya idan yana neman yana nema ne saboda wani kwadayin duniya wani kawa ta duniya yake sai samu da ilimin sa ya ga ana sa babbar riga ya ga ana samun kudi ana samun kaza eh yanzu zai ga zai ga sai ga wannan wannan duk yan uwanmu da suka samu ya kamata su rika bada adalci ba daidai bane da kawai dan kaga mutum ya harkar malanta eh a ai malanta kariya ce mai kyau ana samun kudi kariya ce mai kyau eh kaga shi yanzu haka kuɗi yake magana eh duk masu jin wannan abun ba iya gaya musu baki da baki amma in Allah in ka sai da muku da Allah ku daina wannan wannan ba ilimi bane fa kuma ba ana kokarin sa niyya ka ta zama tariki ce eh kariyan nan dan Allah ake yin sa ba wai abin ba ba a ce eh ai yanzu haka wa'azi yake eh kariya ce mai kyau kariya ce mai kyau kariya ce mai kyau ba wai mata kariya ba ba an ka ci ta neman dukiya ba wannan eh in dukiya ta zo shikenan bala ya ce la'an al'ilma laisa alqasd fihi nafsuhu shi ilimi abin da ake so a samu ba shine gundarin ilimin ba duna ghairihi banda wani sa la'an al-mubtagha min al-ashiya kulliha naf'uha la nafsuha saboda abin da ake bukata duk abin da kake nema shine amfani da a samu a wannan abin ba wai shi hakikanin abin ba wal ilmu wa nafsul ilmi shay'ani shi kuma ilimi da kuma asalin ilimi din amfani ilimi da kuma shi asalin ilimin abu ne guda biyu faman aghba an naf'ihi duk wanda ya nutsa ido daga amfani ilimi din lam yantafi bi nafsi ba zai amfana ilimin ba shi kansa wa kana kan ladhi ya'kul wa la yashba zai zama kamar wanda yake ci ne baya goshi wannan magana sai ya tsaya wal ilmu lahu awwal wa akhir shi kuma magana ce daban kun fahimci wannan magana ku ya hade mu ko ya hade ya to magana ce daban sai ta sakko yanzu ya ga maka ne kuma za ka samu ilimi ilimi ya da farko ya da karshe كما حدثنا احمد بن علي بن المثنى كما ان احمد بن علي بن المثنى شيء دي المصري ابو يعلى دين يا بامو حديثي قال حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد يا بامو حديثي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان ناجي سفيان ابن سعيد الثوري كنا yana cewa awwalul ilmi farkon ilimi al-insatu shine kai shiru in dai yayin da aka zo ana baka ilimi baka ka yin shiru zaka samu ilimin ba thumma al-istima' sanaka saurara kana iya yin shiru ba baka saurara ba saurara ba baka ji ba ثم الحفظ كما قعدت علمه ثم العمل به sannan sai ka aiki da shi ثم النشر sannan sai ka yada ilimin wannan shi matakan yin ilimi dan haka yanzu sai mu duba mu gani masu yin wa'azi sun yi aiki da shi ba su yi ba sun yi haddace ba su haddace ba dan gashi suna fada suna suna kintibi to to kaga ba a sami insati ba a sami istima ba kawai mutum ya ji yayi yayi yayi yayi dage ya ji yana annashu shi bai insatu ba bai istima'u ba bai alhimdu ba bai kuma bai kuma al'amuru ba kuma ya zo ya ce wai ai wannan nan matasa wai dole yanzu addini na matasa ne na matasa dole su za a yi bai fi kanta ba wa shadda lil abrush qala ta'allam fa laysa lil mar yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu eh ku na ku da kadi ko eh na ku da kadi ba rubuta kadin ba sai kuran bani bani Muhammad sun karto ban ban rubuta kadin ba na wajen حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بفربرا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن شبويه قال حدثنا قال سمعت قبيصة قبيصة يا لبتين على بين نسفيان الثوري يقول هنا قال سفيان سفيان ياتي يحتاج الى الفعل العلمي الى اربعة اشياء علمي انا بقات ابواب له جمعه شيء حدا علمي حدث يتروس ثم حبه سيكم حدث علم ثم العمل به سنسيا aiki da iliminsa kuma na shirhu sannan kuma sai ya da ilimi wannan shine ka'ida na ilimi zakatul ilmi zakatul ilmi kenan wannan ma da cewa zakan ilimi shine ka aiki da shi kuma wannan kulbar kyau in ka zaka da ilimi idan abin da ke bukatar kai practicing ne da ko kai practicing da biyu in abin da ke bukatar ka je ka taba yi ne ko su daya je ka taba yi zaka ga zaka yi mamaki abin da ubangiji zai maka shi ne shi zakatul ilmi al'amal aiki amma kuma yanzu ilimin mun firotuka da muke kanta shi nazariyat ne kawai a takarda da haka ba mu hada cewa ba mu iya aiki da shi washe da ni amursh ko sai na gyara wannan ana in an gama kamar su farasafin nan ne sai ka tura mu ba zan yi fitawa ba yana cewa idza ma ada'ta al-ilma kunta mudayyi'an li nafsika fi tadyi'ika al-ilma fa'lami fa inni ra'aytu al-ilma yafawwa ahlahu ahlahu fakuna 'aliman ta'lu bi dhaka wa taqnani wannan duk ce idza ma idan mata zo bayan idza muka ce duk yayin da kaga mata zo bayan idza ka kare idza ma adata da ilma idan ka tozata ilimi kunta mudayya li nafsika kai kan ka tozatar fi tadyi'ika ilma a tozata ilimi da kai fa alimi ka san haka kan yi ra'aytu ilma da mun ga ilimi yanfa'u ahlihu yana amfana da masu masu ilimin fa kuna aliman ka zama mai ilimi ta'alu zaka daukaka bi zaka da wannan ilimin da kai wata kana mi kuma zaka samu rabauta wa ashadan al-quraizi nan nan zamu tashi ko قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل أو تنسقى جحافل تعلم كجيك سام علمي فليس المرء يولد عالما با حيث قوى العلمي maza la kawai shi ma sai da aka koya masa alamahu shadidul quwa sai da aka je aka koya masa ba wai zuwa kawai ya dinga ganin alfuyub alilahiyya ba yanda su ba yake fada ka je ka zauna kanka ka tsaskace kanka kawai shi kenan sai ka samu alfuyubul ilahiyya al-ma'arif na zuwa maka wannan babu shi babu shi ko dai ka zaka koya ko ka ki koya ba za ka samu ba walaysa akhu ilmin ma abuci ilmi shine akhu ilmin ana bai daidai da kaman huwa jahilun wanda bake jahili ba wa inna kabirul qawmi la ilma indahu babban babba mai shekaru a mutane in ba shi da ilimi saghirun shi ba shi da kaskantacce ne a wajen su dan aka ba ana magana ilimi ba za a kowa wajen sa ba idan taffat alaihi al-mahafilu yayin da tarayyar mutane suka koma suka dunguma suka dukunzuma zuwa wajensa zai zama zai zama ba shi da girma a wajensu in kace jahafilu kuma jahafilu shine lokacin da aka samu wasu abubuwa masu tsanani wasu ashada'id al mashakil al idab shi a jahafil jami'in jahfal duk aka samu wasu wasu abubuwa masu matsaloli masu yawa a na al'umma in aka je wajensa kaga sai zama karan mutum a wajensu dan ba shi da wani solution ba shi da wani mafita da zai iya bayarwa أخبرنا أبو يعلى شيء دي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى سليمان بن موسى شيء سليمان بن موسى الشامي قال قال أبو الدرداء أبو الدرداء يا أخوان وأنا أخوي على الانقطاع saboda saboda Sulaiman ibn Musa bai riski Abu Darda ba shi tsara ne suma kul makul bai riski Abu Darda Abu Darda kusan a shami ne gaba da ilimin sa yace la takunu aliman ba za ka zama malami ba hatta takuna muta'alliman sai ka zama dalibi wala takunu bil ilmi aliman ko ba za ka zama ka san ilimi hakikanin ilimi ba hatta takuna bihi amila sai in ka zama kana aikin ilimin ka qala abu hatim abu hatim yace al aqilu mi hankali mai ilimi la yashghalu fi talab al ilmi baya shagaltuwa da neman ilimi illa wa qasduhu al amalu bi sai dai a nufansa shine aikin ilimi din da anna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna saboda duk wanda yayi gaggawa zai nemi ilimi ba saboda abin da muka gaya ba ne ikhlasi izara fakhara wa tajabburan kawai zai ƙara fariya ne ya ƙara tajabbiranci a ban ƙasa ma al'umma kamar wa daga cikin malamai akwai wanda daga baya wani abu ya je ci su babban malami ne Hajjaj ibn Arfa babban malami ne wannan mai dalibai da yawa amma mutane malamai da yawa suna ganin jabbiranci da ya rika yi shi ka zama ya faɗa ya ce babu abin da ya ya halakar da ni sai ji da isa da nake yi bai da ilimi na ubangiji sai ya sanya haddasa ta rauni ya kuma sanya kuma mutane suka zama sun yi baya baya a tsauri in ya zo wani lokaci ya ga shi ke bada hadisin sai ya kama zai sawa ya tafi abinsa sai ya ce bunai ya saurin tsare gina saurin nan an gaya mushi ina na hafilu bihi mun damu da shi ya je yanzu ilimin mu ne amma ba ya gushe sai da ya zama da'i kuma ubangiji ya jarabce shi da ta jinsanci hajar ibn arba ya cewa babu abin da ya halakar da shi sai ji da isa da kafafa da ilimi wanda wani yana jawo matsala kwarai da gaske ilimi ilimi in ya saukar da kansa da kuma wani zai dauka shi in ya daga kansa kuma wani zai saukar da shi kaga inda ya sauka wallahi in abin labarin mamaki hajjaj in na ina kace tarjama sa cikin talibul kamal malami irin wannan a ce duka shi ilimin sa ya tsara shi masa saboda matsaloli da ya samu a kansa shi da kansa gaba yana cewa ba wanda ya halakar da ni sai ti kuma wannan kaga da yake malaman hadisi ba sa kara ai ko yanzu ko ta ta karibu ta tazib in ka je ka duba za ka ga maka cewa saduku ne kaza kaza kaza kaza amma akwai akwai ti tare da shi akwai ji da isan nan na zamanin haka lamata ibn hajar ya faɗa malaman hadisi ba komai sun faɗa akwai dan gidan dan dan uwa dan yar uwar malik kai sunansa na kubani shi yana da ɗan mawuta tare da shi lokacin da yake ɗan da tashi sosai da amma zai ga wani lokaci malamai sun tashi za su ciwo mutumin kirki ne dai ruwa yansa amma dai fi shi sabuwa da da gigiwan tsiya wata gigiwa je yayi wanda in ba dan malamai sun gane gigiwan ba to da ya zama hadisan sa yayi kullun baki da Allah ya cinki shi eh da Isma'il ibn Abi Uwais sunan nasa ya shige ba kamar da yake da malik min anas yana rubutu maganganu daga malik sosai wani la'amali tarkan wata bi'an sai ya zama kuma wannan wannan mugun nufin nasa na neman ilimi ya gadan mashi da zabar aiki aiki da ilimin sa ya ganin ga tozarta kuma shi ilimin nasa fa yakunu fasadu fil muta'assina bihi sai zama kannansa ana ganin kannansa a wanda ce koyi da shi ɗalibansa aksar min fasadi fi nafsi ya wanda wannan ya ma fi bannansa da ake gani akan a karan kansa sai dan malami mu malami ya kabata dalibi fiye da shi bannansa ba dan shi duk yansa akwai abin da ba zai yi ba saboda ilimi amma shi jahili zai yi abin duk ba ka tsammani yanzu ku duba ku ga rashin tarbiyan rashin tarbiyan mabiya aljabar ai ka gani rashin tarbiyan sa amma suna sa ya bana shi dan shi tsiyan shi tsiyan shi akwai abin da ba zai yi ba ko duk da jahilcin sa duk ta kadarancin sa da zage-zagen sa akwai abin da ba zai iya ba amma in dai mabi jabbar ne to ana gane shi ma a baki saboda maganganun banza ba wa yakunu mithluhu kama qala ta'ala idan ba kwatan kwacin sa kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa min awzal ladina yudillu fi ghairi ilm ala sa'a ma yaziru yake cewa da kuma za su dauki nauyin su kuma su dauki gamman abin da wanda suke batarwa ta da ilimi ba ala sa'a ma yaziru ala kusarara tarar da abin da suke dauka kansu na nauyi ba su sani ba sun ba za ka tsana insha Allah ta yau ba laifi kantin ya ja sosai a ya haƙuri ina yi lati sosai a ya haƙuri insha Allah za mu kawo duk za mu duba kan timetable din mu insha Allah abin da muka ji Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu da alheri Allah ta'ala ya tabbatar da sharri Allah ta'ala ya tabbatar da dukkan mu akan imani لا تمتد قاتقم لا تمتد قاتقم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين